الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa ba'ad yan uwa masu sauraron gidan radio al'umma maza da mata yara da manya a duk inda kuke muna mika muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya sake ba mu dama haduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da silsila ta durus wanda suke masu amfani ga ɗaliban ilimi da kuma awamun nas ta yadda za a yi mu'amala da sauran ilmummuka kamar yadda muka sani muna cikin abin da ya shafi sunayen Allah maɗaukakin sarki inda aka tsago su da kuma ma'anoninsu da kuma yadda suka zo cikin alkur'ani da gwargwadon abin da sun ba da ma'ana cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau insha Allahu za mu ci gaba cikin inda muka tsaya amma kafin haka malam sai a yi sallama ga al'umma to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله أنا ننتكين سنايا الله جيا أنسى سنانا الله الصمد yau insha Allah za a tashi suna na Allah alƙayyum asalin shi da kuma a yadda yake ba da ma'ana.
Na'am. To kamar yadda malamai suke cewa alƙayyumu asalin sai an ka duba wato ya samo asali daga alƙiyamu ne tsayuwa. Wato fi'ili kuma na tsayuwa ana cewa ƙama ya ƙumu ƙauman ya tsayu. banda alƙawun wancan da sunan mutane ina fata an fahimce ni ƙauman tsayuwa ƙaumatan tsayuwa ƙiyaman tsayuwa galibi kuma mutane ƙiyaman suka sani sun ka ce in tasaba waqifan ya miƙe tsaye kenan ko in ji malam bahaushe sannan kuma ƙamal amru ana cewa ƙamal amru i'tadala al'amari ya daidaita sannan kuma ana cewa ƙamal mata abi kaza ma'ana ya kimanta shi ya bashi kima duk da yake ana cewa qawwamahu yuqawwimuhu sai a ce taqwiman kuma wasu laraba suna cewa taqyiman duk da yake malaman lugha sun ce to shi taqyim wato ba a ɗauka shi kuskure don sun ce kuskure na amma dai bai zo akan ka'ida ba ya kamata ya zama to taqwiman ina fata ana fahimta ta an yi qalbul wawu ta koma ya'un ina fata an fahimci to daga nan aka samu dai alqayyum mai yawan tsayuwa akan wato al'amurra ko ba haka ba kenan sai ya zama siga ce ta daga cikin siyar na almubalagha amma idan muka dawo mu alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga akwai alqa'im akwai alqayyum ko ba haka ba alqa'im sun ka ce bai taba zuwa ba da al'alif wallam a cikin alqur'ani mai girma alqa'im babu shi sai dai kalima ta alqa'im ta zo cikin alqur'ani mai girma amma ba da alif wallam ba ba da alif wallam ba a wurare guda uku wuri na farko fanadatuhul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ko ba haka ba duk da yake Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta babu ta'un wajen fanadatuhul mala'ika wannan wuri na farko kenan kuma nan Zakariya ake zance ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wuri na biyu sai a cikin suratu Hud ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد كاغا قائم ne yazo da babu alif wallam amma kuma yana da dhammataini sabanin wace yana da fathataini to shi kuma na ana zancan muna baka labarin alƙaryoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake magana min ha qa'imun daga cikin waɗannan alƙaryoyi akwai wanda yana tsaye ana nufin ginin sa yana tsaye wa hasid akwai wanda anka girbe ma'ana kiran wanda ya rushe kenan akwai al mahsud ko tunda fa'ilu ne bi ma'ana maf'ul madalla to na uku kuma shine wanda yazo a cikin suratul سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم haka أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد كوبا هكذا Mm, haka to don haka eh, sai ya zamanto nan afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin wanda yake yana tsaye akan kowace rai akan abin da ta aikata Allah subhanahu wata'ala kenan na'am kenan an shafe almu'adil ko almu'adal ko ba haka ba domin shin wanda a tsaye akan dukkan rayuka shi na zama tamkar waɗanda ba tsaye su- duk suke akan rayuka ba Bai zama ɗaya.
ko ba haka ba Haka.
afa man kana mu'minan kaman kana fasika wani lokaci sai ya kawo mu'adil kin wani lokacin bai kawo to nan yana daga cikin wuraren da ba a kawo haka ba haka haka yawa kenan afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ai kaman laysa eh, bi qa'imin ala kulli nafsin bima kasabat kasabat ba ba za su taɓa zama ɗaya ba to wannan shine qa'im wanda yake matsayin eh, eh, wato ya zo da nakira eh, amma a matsayin wato wanda yake eh, eh, bai da alif wallah Mm.
to nan yana iya ɗaukar sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba a ce suna na Allah ba Na'am.
tunda an tabbatar da shi ne ga Allah Mm.
sai ya zamanto kenan mai dhamma an same shi wurare guda wato biyu Mm.
to shi kuma mai nasba za a iya samun shi kamar wurare guda hudu kenan Eh, na farko wajen fanaratuhul mala'ikatu wa huwa qa'iman yusalli fil mihrab Eh, na biyu kuma shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya tsayu da adalci ba ana nufin Allah yana tsaye ba kamar yadda muke tsayuwa Mm.
ko ba haka ba wuri na eh, uku eh, wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin La yu'addihi la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima kaga nan ba qa'ima ta zo sannan kuma na abin nan gaba eh, wa idza massal insanu dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan Aw aw qa'ima ko ba haka ba to wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kenan sai zamanto qa'ima idan ya zamanto mai fathatain ne guda biyar ne a cikin alqur'ani mai girma eh, amma kuma guda daga cikin su shi yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala na'am indiyan ya zamanto kuma mai wanda bai da alif wal lam ne eh, wanda yake mai dhamma sai zamanto guda biyu ne amma guda yake nuna Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta to amma in mun ka zo ga suna Allah al-qayyum tun da shi wancan al-qa'im si eh, mm, eh, abin nan siga ce ta ismul fa'il al-qa'im al-fa'il Mm.
al-qayyum idan muka duba wato shi ya zo ne a cikin alkur'ani mai girma wurare guda uku kacal Mm.
kuma bai taba zuwa da bai da alif wal lam ba Mm.
kuma dukkan suna nuna sifa ce ta Allah ko suna na Allah Na- subhanahu na- wataala na- gaba daya kinan guda biyu domin in mun kalli zati ya koma suna in mun kalli eh, tsayuwa aiki ce wa daga cikin ayyuka ko kula da al'amura ya koma sifa ta Allah subhanahu wataala Eh, ya zo wurare guda uku wuri na farko a cikin suratul eh, al-baqara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wuri na biyu kuma a cikin suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum na uku kuma a cikin suratul taha wa anatil wujuhu Lil hayyil lil hayyil qayyum وقد خاب من حمل الظلم malamai suke cewa alqayyum huwa alladhi qama bi nafsihi shine wanda ya tsayo da kansa bai bukatar kowa falam yahtaj ila ahadin bai bukatar kowa kuma bai bukatar komi wa qama kullu shay'in bihi komi da kaga ya tsayu to da tsayo Allah ne ya tsayu domin inda babu Allah da babu shi na'am fa kullu ma siwahu duk abinda ba Allah ba muhtajun ilaihi yana buƙatuwa zuwa ga Allah an gane ko Mm, eh, bi zati da zatin shi kenan ma'ana yana buƙatuwa zuwa ga zatin Allah ko ko zatin wannan abin yana buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Na'am.
sannan kuma suka ce yana daga cikin ma'anil qayyum al-baqi wanda zai wanzuwa zai Allahu akbar.
tabbata allazi la yazul wanda baya gushewa wa min tamami kaunihi qayyuman yana daga cikin abin da ke nuna cikarsa qayyuman la yazulu bai gushewa annahu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi bai kama Allah shine sinatun in an ce sanatun shekara sinatun kuma gengedi ko angaji wala nawmun balantana bacci ya kama Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan suna zai gadar maka da kaunar Allah subhanahu wata'ala domin wanda adda wannan sifa ya kamata a kaunace shi sannan zai gadar maka da cewa ya kamata kai at-tabarru'u min al-hawli wal quwwa ka kubuta daga dubara kada karfin ka kamar da zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa muke cewa la haula wala quwwata Illa billah.
illa billah sannan kuma wannan zai nuna maka cewa komai yana da bukatuwa zuwa ga Allah kenan wato ubangiji yana da tasiri akan ba da alkhairai da gusar da cututtuka shi kamata a koma zuwa gare shi kuma ya kamata a ji tsoron shi tunda baya bacci kuma gengedi baya kama shi kuma ya san komai kuma yana iya kama mutum a lokacin da yake so da abin da yake so kenan sai zamanto wannan suna ba karamin suna bane wanda yake na dauke da wato ma'anoni masu yawa ina ganin game da abin da ya shafi wannan suna muna iya takaitawa wallahu ta'ala a'lam na'am akan wanka Allah sai suna na gaba alghaniyu na'am to alghaniyu sun kace ya samu asali ne daga wato ghaniya yaghna ghinan wa ghana'an in an ce ghaniya ya wadatu yaghna yana wadatuwa ghana'an kasura maluhu dukiyar shi ta yi yawa fa huwa ghanin shine mai wadata wa ganiyun kuma mawadaci to san ana cewa ghaniya bi shay'i ya wadatu da abu ta fuskar ya same shi ana cewa kuma ghaniya an shay'i ya wadatu daga abu bai da shi amma bai damu da shi ba shi yasa imam shafi'i yace walaysa al-ghina illa an shay'i la bihi wadatuwa ce kakka shine baka da abu amma baka damu da shi ba ba wai kana da shi ba zaka iske da yawan masu kuɗi suna da kuɗi amma suna da kuɗin dukiya saboda dukiya amfanin ta biya maka bukatocin ka ta kare maka imanin ka da mutuncin ka amma zaka iske waɗansu dukiyar su bata biya musu bukata ba su ci ba su sha ba su kwanta mai kyau ba su ga gida mai kyau ba su ga mota mai kyau ba sannan kuma bata kare musu imanin su ba suna iya abin da zai taba imanin su ko ya ruguza imanin su saboda dukiya sannan kuma su abin da zai taba mutuncin su da darajar su da ta iyalan su kuma saboda dukiya suna iya aikata shi Allah kai mu tsari amin to wannan kenan to wannan suna cewa lam yahtaj ilaihi kidan bai an ce ganiya bai da lam yahtaj ilaihi bai bukaci zuwa gare shi ba sannan ana cewa ganiya bi shay'i ya wadatu daga abu sannan kuma ganiya bi shay'i ittakhadahu ya rike shi waqtanahu yayi tsururin sa inji malaman zori ma'ana ya rike shi a matsayin wato dukiya sannan ana cewa ganiyal makanu nan gaira muta'addi ghaniyal makanu ba ana nufin wuri ya wadata ba ummira ma'ana an rayar da shi ma'ana an samu mutane sun zauna a wuri sannan ghaniya bil makani to nan kuma an kamai ba'un shine aqama bil makani ya tsayo a wannan wurin ya zauna a cikin shi shi yasa Allah ya ce ma kafirai ka allam yaghnau fiha kamar bus taba zama ba ga wannan wurin ko ba haka ba sannan an ce al al-ghina'u wadata alghina'u suka ce shine wato waƙe wanda an ka hada da kayan kiɗi shi kuma alghina'u wasu malamai suka ce babu shi a larabci wasu malamai suka ce a alghina'u da alghina'u da mai kasara da mai don duka suna bada ma'ana ta wato waƙe duk da yake almashhur shine wato alghina'u ba alghuna'u ba suka ce siga ta fu'al tana zakkuwa game da sunaye ko kukan abu galibi mai dhamma duk da yake sun ce shadh ne ba a samu ba sai cikin abubuwa guda biyu amma idan muka duba albuka'u kuka yake rufi ko ba haka ba to kaga ko alghuna'u ai ya kamata ya bada sauti kuka kenan sauti wanda ake ji wallahu ta'ala a'lam to amma idan muka dawo cikin abin da ya shafi alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke cewa shi sunana al-ghaniyu idan aka duba cikin alkur'ani ya zo a matsayin wato ma'arifa kenan wanda yake da alif wallam ko al-ghaniyu kamar wurare guda wato takwas kenan kalma ta al-ghaniyu a cikin alkur'ani mai girma guda takwas ce ina fatan an fahimce ni kamar yadda suke cewa to na farko shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin a cikin suratu al-an'am duk da yake akwai wa rabbukal ghafuru dhur rahma wannan kuma a cikin suratul kahfi na wannan ko ghaniyyu ne saboda dalibai masu harda alqur'ani wuri na biyu kuma a cikin suratu yunus qalu ittakhadha allah waladan subhana huwa al-ghaniyyu ko ba haka ba sai wuri na uku له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد أتكن سورة الحج سي ورينه لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد أتكن سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام سي ورينا بير أتكن سورة وتفاطر يا, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ko ba haka ba na shidda a cikin suratu muhammad ko suratul qital ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wuri na bakwai kuma a cikin suratul hadid alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ko bil bakhl wato a wajen hamza da kisa'i da khalaf sun karanta bil bakhl ko wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid ko kuma qira'ata imam wato nafi wa man yatawalla fa inna allaha al-ghaniyyu al-hamid babu huwa ka wani mun kawo huwa yace to ha na an tabka banna wani ya taba haka na aka baka Allah ya musahaf inda na Saudiya ko da duwa sai ga yana kan hadiri sai ga huwa irin garda wannan ne yace kaga wahabiyan ga qur'ani ma kari suke sun sun canza qur'ani ta cirewa subhanallahi sai ta cire huwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu ta an zata to kaga wannan ya kamata ai dirasa akan kamar cikin ilmul qira'at kalimat kin da an ka shafe da waɗanda ba a shafe ba musamman zaka iske waɗansu kamar wawun kamar qira'ata ibnu kathir da zaka iske tana da qarin ya'atu zawaid ko ba haka ba wa dunaka ya'atin tusamma zawaid ko inji inji imamu الخطبي لأن كنا عن خط المصاحف معزلة تو إذا muka duba kuma na takwas wanda ya zo a cikin suratul mumtahina ko mumtahana ko laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid a cikin suratul mumtahina ko yawa to kaga duk da yake sai an yi hattara laqad kana lakum fihim uswatun hasana akwai tamkar irin wannan aya qad kanat lakum uswatun hasanatu can bayan ta kenan zamu ci kenan can qad ne ba laqad ba sannan kuma nan laqad kana lakum fihim can kuma qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima abu na gaba imamu asim ya karanta uswa jamhur sun karanta iswa da kasra kan wani shi zo yace kuma yawa to Allah ya kyauta to in muka duba waɗannan sunare wurare guda takwas da alghaniyu ya zo kuma dukkansu Allah subhanahu wa ta'ala suke nunawa sai wuri abu na gaba shine sunan Allah wato alghaniyu wanda yake ya zo na kira amma kuma wato in mun ce na kira ba wani nufin Allah na kira bane majhuri a'a na kira a tsarin ilimin nahwu wanda bai da alif wal lam ko ba haka ba domin cewa Allah na kira mun faɗa ai kafirci ne ko ba haka ba a ce Allah ya zama majhuli to ya zo wurare guda uku ghaniyan kenan bai da alif wallahi yana da fatha ta a cikin alqur'ani mai girma ina fata an fahimci ni suka ce to guda yake nuna Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa ya zo wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida wuri na biyu kuma shine wanda ya zo a cikin suratul nisa ko ba haka ba wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga nan ana maganar waliyin yaro na ba Allah subhanahu wata'ala ba waliyin yaro maraya ko wuri na uku kuma ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima kaga shi mutumin in ya zama to ghaniyan aw faqiran na ana zancin da adam na ba Allah subhanahu wata'ala ba duk da yake ita ma wato suratul ma'ida tana da aya mai kama da wannan ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qisti nan ko kunu qawamina bil qisti kenan ba'un ita ce ta gabata a cikin suratul an-nisa lamun kuma ta gabata a cikin suratu al-ma'ida sheikh abdullah gondu kanin sheikh usman bin fodio rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil domin yana da tafsiri da ya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil sannan kuma yana da wato kifayatu du'afa sudan wanda yayi ikhtisari bayan an gaba kowa ne ke iya karanta da ya'ut ta'wil ba ya kawo bayanin menene sirrin gabatar da bil qist a cikin suratu an-nisa da kuma gabatar da lillahi a cikin suratu al-ma'ida ya kawo zancen bil qisti saboda ana zancen shaida ne tsakanin musulmi da musulmi sai an ka gabatar da bil qisti saboda na ana bukatar adalci can kuma ana zancen muminai ne game da al'amarin da ya shafi yaƙi sai an kai zancen kunu kawami na lillahi shuhada a bilkista ya dai kawo maganganu ka san wannan bausu'a ne wannan malamin yana kula da musamman ilimin lugha da balaga da sauran da ilmuka bahar ne daga cikin buhurul ilmi da aka yi a waɗannan yankuna namu Allah ya kyauta to kenan guda ne yake nuna Allah subhanahu wata'ala sai kuma suna alghaniyu wanda ya zo bai da alif wallam amma kuma raf'a ne gare shi ba fatha ba an gane ko ko mu ce dhamma ta gare shi ba fatha ta ba shi kuma ya zo wurare guda tara a cikin alqur'ani mai girma na farkon su qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim ko ba haka ba ghaniyyun halim a cikin suratul baqara na biyu kuma shine har yanzu a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid can na farko ghaniyyun halim na biyu kuma ghaniyyun hamid kamar hadda al-qur'ani wuri na uku kuma shine wanda ya zo a cikin suratul ali imran suratul ali imran inna awwala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin to dan da an kace inna awwala baitin na ana nufin ba daki na farko ba da an ka fara yi dan adam ya fara yi daki na farko don ibada akwai sabani so nawa aka gina ka'aba wasu na kawo so goma sha biyu ko so sha uku a tarihin duniya akwai ginin mala'iku ginin annabi adam da dake waɗanda abubuwa suna buƙatar nassi almuhimu dai annabi ibrahima allah ya tabbatar da cewa shine ya gina ka'aba kenan ɗaki na farko don ibada ake nufi sannan aka gina baitul maqdis hadisi wanda ya zo ingantacce ya nuna tsakanin su akwai shekaru arba'in ko ba haka ba sannan da allah subhanahu wataala yake cewa lallazi bi bakkata kaga bakka ana kiran makka bakka akwai wani malami da ya littafi kan sunayen makka da sunayen madinatul munawwara ko ba haka ba an hana a kirata yathrib ko ba haka ba duk da yake a zo cikin alqur'ani amma nan maganar munafikai ce Allah yake hekaituwa ko ba haka ba yathrib la muqam ce wato kaga wannan suka ce duk da yake hikaya ce ta maganganun munafikai amma hadisi ya zo ba a ce mata yathrib sai dai a kirata almadina ko taiba ko abin da ya kamata haka akwai dai sunaye to makka an kirata makka kuma an kirata bakka sun ce bakka li annaha tabukku a anaqal jababira domin tana karya wuyan masu girman kai abraha da yazo shi rusa wannan daki Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul kaga an kari da shi haka kuma take da dukkan wani azzalumi sai karshen duniya da Allah zai bada iko a rusa ta a yi wannan dakin birgi birgi wannan kuma karshen duniya ne kuma haka Allah subhanahu wataala ya kaddara ko ba haka ba sai abu wuri na hudu kenan da inda sunan Allah zo ghaniyun kenan babu alif wallam da dhammataini wato abin nan a cikin suratu suratul naml inda annabi sulaiman yace aka mishi gadon balqis yake cewa falan ma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ko ba haka ba wuri na hudu kuma sai a cikin kuri na biyar afwan sai cikin suratul luqman wa laqad atayna luqman al-hikmata an yashkura lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid kaga fa inna allaha a cikin suratul luqman fa inna rabbi a cikin suratu an-naml dalibin ilimi ya buga su wuri na shidda kuma shine a fadar Allah subhanahu wa ta'ala in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr a cikin suratul zuma sai wuri na bakwai zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fa kafaru wa tawallaw تولوا واستغنى الله والله غني حميد أتكن سورة التغابن دوديك أتكن سورة غافر ذلك بأنهم ني ننكم ذلك بأنه يا كما تدالي بإلمية بمبن تاسكن كان سمي حرد القرآن ورينا تكو سكي تيوا وجن فتر النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد كبا كبا سيورينا سورة إبراهيم إبراهيم نعم سي ورينا ترى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين أتكن سورة العنكبوت نعم تودنا سورة يقول ريقو دا tara da ya zo kuma dukkan su Allah subhanahu wataala yake nunawa wurin da an ka ƙara lamun kuma yana nuna ƙarfin ma'ana da an ka ce laghaniyun ko ba haka ba wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah laghaniyun anil alamin kaga nan don saboda umumi ne Allah ya wadatu daga bayi amma da an da an ka ce kuma wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah ko ba haka ba la ghaniyun kaga nan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya wadatu saboda ana rancen bayi ne gaba ɗaya amma wajen aikin haji da an ka ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin saboda na aikin haji ne kuma ana magana ne kan musulmi ba dukkan bayi gaba ɗaya ba ina fata ana fahimta ta sannan kuma da ya ce wa man kafara nan sabanin aqida ta mu'tazila da suke cewa wanda ya aikata kabira tunda rashin aikata aikin haji in kana da hali kamar yadda wasu nasoshi daga sayyidina Umar suke cewa in mutum ya so ya mutu ya yahudi ko banasari ko ba haka ba asar ne waɗanda waɗansu ba ɗaukar su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ko ba haka ba to sai su ce to ai an nuna kamar ya mutu mutuwa irin ta jahiliya ko ya mutu ba majuse ko kirista ko banasari to wannan tahdidi na ko ba haka ba ko da ma a matsayin hadisi yazo tunda alqur'ani ya ce wa man kafara kaga ya fito da shi a matsayin kafirci khawari sai su ce to kenan wanda bai haji ba ya kafirta ko ba haka ba a'a nan kufrun ne duna kufur nan ma'ana tahdidi ne ake yi wanda bai yi ba ya aikata ɗaya daga cikin ayyuka irin na kafirai wanda shine abin da ake son a ce dan kamu je ce manzila bainal manzilataini kenan shi ba a ce mai mumini ba a ce mai kafiri ko kuma a kafirtar da shi kamar yadda mu'tazila suke yi kuma wannan shine ke kawo muna matsaloli a zamanin da muke ciki wanda shi ke sawar zaka iske waɗansu suna kokarin kafirtar da mutane har so kashe su su halartar da jinin su da sunan su jihadi suke yi Allah kai mu tsari kina idan muka duba gaba ɗaya kwata-kwata alarma mai alif wallam ya zo guda takwas wanda yake kuma na kira mai fathataini ya zo wuri uku kenan sun zan sha ɗaya ko sannan shi kuma wanda yake na kira mai raf'a ya zo tara kenan sun zan ashirin to amma kuma shi wanda yake sai an fitar da guda biyu waɗanda ba sa nuna Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu daga cikin mai nasba ko ko ba haka ba sai zaman kenan sha takwas su ne suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala to suna Allah al-ghaniyu sun kace huwa allazi istaghna anil khalqi shine wanda ya wadatu daga bayi wa an nusratihim ya wadatu daga taimakon su wa ta'yidihim li mulkihi Allah ya wadatu da bayi don su karfafa mulkin sa duk abin da yasa su ba dan bukata bane dan an ce an sa mala'iku su je su rubuta aiki ba dan Allah bai bai kiyaye shi ba wa ahsa kulli shay'in adada kafin ba ya halicce su ya rubuta komai da komai kenan wannan rubutu da suka yi ba don Allah yana da bukatuwa zuwa gare shi bane sannan tura su su dauki rai ba wata matsala bace in yayi niyyar daukar rai da kansa zai yi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun falaysat bihi hajatun ilaihim Allah bai da bukata zuwa ga bayi bal hum ilaihi fuqara su talakawa ne zuwa ga ubangiji mabukata ne muhtajuna masu bukata wa huwa al-ghaniyyu bi zatihi Allah shine ya wadatu da zatin sa wa kullu ma siwahu muhtajun ilayhi duk abinda ba Allah bane yana da bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am to ina ganin wannan suna na al-ghaniyyu ghinal mutlaq shi yasa Allah shi ke da cikakken wadata ta kowace fuska amma duk dan adam duk halitta tana da wadata amma ba cikakka ba kana da wadata ta kuɗi amma baka da wadata ta mi baka da wadata ta mulki ina fata an fice ne akwai abin da kana son ka yi shi amma saboda baka da mulki ba za ka yi shi ba kana da mulki amma mulkin ka ba cikakke na ba baka wadatu da mutane ba domin mi domin da babu mutanen da suke tsare maka mulkin ka da babu mulkin naka shi yasa dole sai an rarraba an ba wani fage kaza an ba wani fage kaza an ba wani fage kaza kenan wato wadata cikakka sai da Allah subhanahu wataala shine bai da bukatar komi ga kowa sannan kowa da komi suna da bukatuwa zuwa gare shi a kowane lokaci kuma wallahu ta'ala alam na'am haka don kalla sai sunan Allah ashafi to asalin shi da kuma tatbiqin nashi na'am to sunana Allah subhanahu wa ta'ala ashafi kamar yadda suke cewa yana da alaka wato da wato yaren larabci ina fata an fahimce ni yana da alaka da yaren larabci ta fuskar fi'ilinsa ana cewa shafahu yashfihi ina fata an fahimci ni kinan ma'ana ya ba shi lafiya in an ce shafa yashfi sai a ce shifa'an an gane ko ma'ana ya ba shi wato lafiya ko kuma ya warakar da shi ina fata an fahimta to amma idan muka duba game da abin da ya shafi wato alkur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa ashafi bai taba zuwa ba cikin alkur'ani sunan Allah subhanahu wataala ko sifata shi kwata kwata ina fata an fahimci ba wai kalma abba ta zo ba ta ashafi ko shifa'un akwai kalma ta shifa'un amma ashafi ababu kawai zai ce to ai akwai kalma ta shifa'un fihi shifa'un linnas ko wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin to sai malamai suka ce a'a a nan idan aka ce kalima ta ashafi ba ta zo ba ita kalima ake magana kanta ta ismul fa'il suka ce to amma wannan ya zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda imam bukhari da imam muslim sun fitar da shi hadisi ne na ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato anas bin malik ko ba haka ba riwaya wanda hadisin yake zuwa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ne daga cikin abin da yake cewa sun zo wajen Anas bin Malik to shi ɗaya daga cikin su yace Thabit ake kiransa yace ya Aba Hamza ya kai baban Hamza tunda Anas ana yi masa kunya da baban Hamza ishtakaitu gani nan ina wato kamar rashin lafiya ma'ana faqala Anas sai Anas yace ala urqika shin baka son ala urqika baka son in yi maka ruqiya an gane ko ruqiya ba ruqiya ba ruqiya shine daukaka ruqiya kuma shine wannan maganin da ake yi bi ruqyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da irin bari mu ce tawada mutane muka cewa tawada a dan tofa mu mutum ko irin tofawa ko magani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bala yace eh sai ce allahumma rabban nas ya kai allah ubangijin mutane muzhibal ba's mai tafiyar da cututtuka akwai riwaya ta ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ita ma tana cikin wato sahihul bukhari azhibil bas rabban nas kaga ita riwaya ta azhib da fi'ili na tazo kiran ka tafiyar da cuta ubangijin mutane azhibil bas rabban nas amma ga riwaya ta Anas Allahumma rabban nas muzhibal bas to da yazo sai ya ce wato washfi anta shafi kenan washfi ka warakar anta shafi kai ne mai warakarwa kenan magani sanadiya ce ta waraka amma ba shi ke bada waraka ba likita sanadina in ya baka magani in Allah ya so in ya baka magani ko ya maka operation ya fasa cikin ka samu lafiya amma ba shi ke baka lafiya ba Allah ne ke bada lafiya dole sai mun fahimci wannan shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen ke cewa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin akwai shirka ta ratibi shirka ta ratibi ratibi shine biyan da ake ma mutum ko salari ko ko albashi yace idan mutum yana tunanin albashin shine ke dauke da shi ba Allah ba to wannan shirka ne ya kafirta sai dai idan yana tunanin a albashin ta hanyar shi ne Allah yake bashi abin da yake ci to ya zan sanadi babu matsala sannan kuma idan albashin ka misali wannan ni zan kawo wannan matsala cewa kana aiki ne don a baka albashi kawai ba don ka amfani jama'a ba ka amfani al'ummarka to baka da lada amma idan kana yi don ka amfani al'umma to albashin da za a baka ba dan ya zamanto matsayin biyan ka bane shi yasa masu karantar da alqur'ani karantar da suka yi albayin da ake basu goro ne ake basu don su dauki nauyin iyalin su tunda iyalin suna da buƙatar abinci suna da buƙatar duk abin da iyalin wanda suke buƙata amma ba biyan su za a yi ba wanda zai iya biyan su sai Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba amin kafin mu karkare da wannan suna na ashafi akwai mas'ala guda da ko guda biyu da ya kamata mu kawo Allah subhanahu wataala ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un muna sabkar da minal qur'ani to nan min ba tab'idiyya bace ba sashen alqur'ani ba dukkan alqur'ani waraka ne ina fata an fahimce ni wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara a cikin suratul isra nan wa nunazzilu minal qur'ani abinda muka saukar na alqur'ani shifa'un waraka ne don ba a can sashen qur'ani na magani bai yi duk ayoyin alqur'ani idan aka karanta ma mai sihiri za su yi masa magani kuma duk ayoyin alqur'ani suna maganin wata cuta daga cikin cututtukan dan adam ko cuta ta shirka ko cuta ta zalunci ko ta hasada ko ta bakin ciki ko ta ganin kyashi ko dai ga sunan dai na kaba'ira da ma'asi sannan kuma shinci alqur'ani an ce yana waraka to me yake waraka yana waraka cututtuka al-amrad al-ma'nawiyya cututtukan da ba a gani shirka cuta ce amma babu likitan da ke maganin ta a duniya alarama ko akwai wata chemist ko likita da ake sai da wani abu da ka sha kana mushriki sai ka kuma musulmi babu ko ba ka da mai hasada ciwo ce ko ba ka ba curuta ce to wai kamar akwai wani chemist a America ne koko a Faransa inda mutum an ka bashi wani abu da ya sha sai daina hasada to kaga babu wanda zai maganin su sai mi sai alqur'ani sai kuma babban likita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah wa dokakin sarki karja atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri to kaga nan alqur'ani duka gaba da nuna waraka ne kenan kaka ce ayoyin sun ci karo da juna sannan kuma qur'ani shifaa'un ne yana warkarwa al-amradul badaniyya alhissiya cututtukan da ake gani duk wasu cututtuka da muke gani alqur'ani ya yi isharar yadda za a yi aje a samu maganin su dan ya ce wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai ashe itatuwa da ake eh, abin ga da karafa da ake fitarwa har ai injin wanda ke sarrafa magani duk Allah ya ce ya hori mu ne muka zo muka yi zaune musulmi ba mu yi bincike ba sai muka ce Qur'ani bai shirya zuwa ga wannan ba Qur'ani ya faɗi an hore muku abin da ke cikin sammai da kasai sai tura suka ɗauki wannan aya suka yi amfani da karafan suka fitar da itace itacen suka gyara su suka gane icce kaza yana maganin abu kaza suka hada suka yi mana magani suka bamu ashe Qur'ani yana warkarwa ta wannan hanya ina fata an fahimce ni to sannan kuma me yasa Allah ce wa nazilu minal qur'ani ma huwa shifa'un bai ce dawa'un ba domin addawa'u daban ashifa'u daban in an ce addawa'u shine magani ashifa'u kuma shine waraka to saboda a nuna maka alqur'ani shi katina shi katna duk abin da ya faɗi ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ce yana magani tun da wahayi na yi Eh.
kenan nan wannan likitanci na mai kat sauran Eh.
likitanci na turawa sai an yi bincike na Eh.
tana yiwa ai kuskure amma wannan babu kuskure cikin sa Eh.
ina fata ana fahimta ta to sai ce mai shafa'un bai ce dawa'un ba domin ba duk wanda ya sha magani bai yake mi Yake warke.
yake waraka to kuma yanzu wani sai ya zama to qur'anin uh, bai shiryar da shi ba misali in mun ce yana maganin cututtukan da ba a gani kamar shirka da wani abu ko kuma bai san sanadiyar tsiransa ba sannan kuma wani za a bashi uh, magungunan da alqur'ani yace suna magani amma kuma bai warke ba a'a zai warke na da mi da izinin Allah Mm.
tana yiwa an samu matsala wajen mai sha tana yiwa an samu matsala wajen mai bada maganin tana yiwa an samu matsala wajen hada maganin ina fata ana fahimta ta tana yiwa shi mutumin bai yi imani da maganin yana warkarwa ba Eh.
shi yasa wannan hadisi na sahihul bukhari wanda anka ce ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dan uwansa bai da lafiya aka ce cikin- yace cikin sana yana ciwo aka ce yaje ya bashi eh, zuma yaje ya bashi yace bai warke ba aka ce je ka bashi zuma aka zo yace bai war- bai warke ba an gane ko aka ce sake bashi zuma ya bashi sai ciki sai ya warke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya Eh.
don an ce shi zuman nan eh, eh, ya Fihi kharuju min shifa.
butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas Eh.
dan haka ba dole bane tana yiwa Allah ya sanya lokacin da zai samu waraka sai an yi hankuri an sha maganin zuwa lokacin da Allah zai ba shi bada kamar abin da ba shi kamar kaɗa ganga da lauje da yawwa shi na son kawai lokaci guda a samu Eh.
a abin nan don haka tana yiwa ba a cika sharuɗan da Allah ya ci ba shi yasa ba a samu Haka, haka.
eh, lafiya ba wallahu ta'ala A'lam.
a'lam to ina ganin alaran sun kace ash-shafi Allahu azza wa jalla Allah shine mai warakarwa kenan Allahu azza wa jalla Allah azza madaukaki wa jalla ya daukaka huwa shafi shine mai warakarwa al-haqiqiyyu wanda at- na tabbas ko ba haka ba Eh, ko haqiqatan li amradil abdan wanda ke bada waraka ga cututtukan al-abdan jiki wal qulubi da na zukata la shifa babu wani magani illa shifa'uhu sai wato waraka ta Allah la yakshifu durra babu mai kuranye cuta inji malaman zauri illa huwa subhanahu sai shi Allah wala ya'ti bil khairi babu mai zuwa da alkhairi an gane ko illa huwa subhanahu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala to ina ganin wannan sunan na ash-shafi muna iya mu bar shi haka saboda yanayi na lokaci da abin da yake gaban mu aka rauka Allah ga wasu sunaye na Allah guda uku Na'am.
al-malik al-malik al-malik to kenan sunaye guda uku guda uku mm, ta'silan wa tatbiqan nawa to su ko ya zamu yi da su Mm, su muke saurare wala To, in mun ka dibi almaliku fa'ilun na shi na daga cikin siyagul mubalaga. Maliku kuma fa'ilun na shi ma shi na daga cikin siyagul mubalaga. Maliku shi kuma kamar ismul fa'il ne.
ismul fa'il na Ko ba haka ba. Amma suna cewa an ce malaka yamliku.
Mm, Ana cewa milkan, ana cewa malkan, ana cewa mulkan.
mm, to sunan shi musallasul lughawi muttahidul ma'ana Mm.
wato kala biyu ne akwai musallasul lughawi muttahidul ma'ana wanda ma'anar shi daya kaga milk malkan milkan mulkan dushanuhin mallaka eh, ko mulki amma in an ka ce eh, misali mukhtaliful ma'ana, mm.
mukhtaliful ma'ana alqastu alqistu alqustu Mm, alƙastu wato shine eh, zalunci wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba alqistu shi kuma adalci wa nad'u almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqustu shi kuma turaren wuta ko mu ce wanda ake hayaki da shi Mm.
eh, yadda wani suke ganewa to sannan kuma eh, shi wannan ana cewa eh, malaka shai'a ai in farada bi tasarrufi ya keɓanta da tasarrufi daga abu kenan shi kadai yake mallakarsa ina fata an fince ni malaka yamliku fa'ala yaf'ilu ko ba haka ba Eh, abinda suke eh, cewa Eh, sannan wani lokaci laraba suna amfani da wannan fi'ilin su ce malakal ajina ai ajanahu in an ce malakal ajina ba ma ya mallaki gari ba kadai a'a wani lokacin sun ce malakal ajina ai ajanahu ya kwaba shi wa malakal waliyul mar'ata wali ya mallaki mace na an ka ce mana ahamin zuwaji ya hana ta aure kiran kamar shi yake son ya banta da ita ma'ana kiran ya hana ta aure ko ba haka ba sannan an ka ce malaka fulanun imra'atan ai tazawwajaha in an ce wane ya mallaki mace ba waliyin ta ba ana nufin ya aure ta kiran kaga ashe fi'ilin yana da wasu ma'anoni waɗanda ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara ko ba haka ba tunda in an ka ce malakal ajini ce a'a ya mallaki gari ko ba haka da bai sai a ce a'a na abinda ake nuhi malakal ajina ya kwaba shi duk da yake malaka din yana zuwa da ma'ana ta mallaka amma sai an kalli karina in saya ne yayi ko abin da ya kama da haka ko ba haka ba wallahu ta'ala alam to idan muka zo game da waɗannan sunayen na almaliku da almaliku da almaliku ko ba haka ba sai suke cewa to shi suna Allah almaliku ya zo wurare uku ne a cikin alkur'ani inda an ka samu maliku kalima ta maliku guda uku ne a cikin alkur'ani mai girma na farko shine wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin in dai maliki ne kake nema to kaga nan maliki yaumiddin duk da yake nan idan muka kalli waɗansu kira'o'i to nan ba maliki zamu cewa ba tunda imam asim da kisa'i da khalaf da yaqub su ne sun ka karanta da maliki sauran sun karanta maliki to in mun kalli wa kira'a ta waɗannan bayan Allah sai mu ce mu ce wato biyu ne amma idan mun kalli kira'a ta waɗancan bayan waɗannan bayan Allah sai mu ce uku ne in waɗancan ne kuma sai mu ce kenan biyu ne wuri na biyu kuma shine wanda ya zo a cikin suratu ali imran قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء مالك kaga ne yazo shi ma a matsayin malik sai wuri na uku kenan wanda yazo a cikin suratu az-zukhruf wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun to kaga waɗannan guda uku guda biyu suke nuna Allah shi wanga ya maliku dan mala'iki mai tsaron wuta ake kira shugaban su ake kira maliku ko wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun kenan sai mu ce guda uku ne zo a cikin alqur'ani guda biyu suna nuna Allah subhanahu wataala guda kuma yana nuna mala'iki mai tsaron wuta in kuma muka ɗauki kira'a ta waɗancan wanda ba asim ba ba kisa'i ba ba khalaf ba yaqub sai mu ce ya zo wurare guda biyu guda yana nuna Allah subhanahu wataala guda kuma yana nuna mala'iki mai tsaron wuta to sai mu zo zuwa ga sunan Allah subhanahu wataala shi ko al-maliku ko ba haka ba duk da yake kaga in mun kadiba nan malik bai zo da alif wallan ba a cikin alqur'ani dukkan shi malik yawmiddin malik al-mulki ko ba haka ba kenan ya zo da idafa kenan alif wallam sai a ce ana iya ƙara su min babil qiyas amma bai zo da su ba wato a cikin wato alqur'ani sai mu je wadda qadiya ce akwai sabani tsakankanin ta sai mu je wuri na biyu almaliku suka ce ya zo wuri ɗaya ne a cikin alqur'ani mai girma shi ma ya zo ba da alif wallam ba duk cikin alqur'ani babu almaliku sai dai ya zamanto ya zo ba da wato alif wallam ba shi kuma wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qamar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir malikin nan kaga annakira litta'zim ba don saboda Allah majhuli na ba an ka kawo shi na kira ya kamata ɗalibi ilimi ya bincike kan asbab zuwan suna ma'rifa ko nakira ko at-taqdim wa at-ta'khir ko mafhumul hasr ko uslubul hasr mafhumin shi a cikin Qur'ani da hadisi ko ni babi na daga cikin littafan hadisi wanda sun ka inganta gashi nan dai ko a cikin yaren Larabci to sai mu zo zuwa ga sunan Allah na al-maliku ko ba haka ba al-maliku to wannan suna Allah na almaliku idan muka duba ko mu ce suna na almaliku ma gaba daya tunda ta wani lokacin ta rayuwa yazo yana nufin Allah wani lokacin ba Allah subhanahu wataala ba suke cewa za a iya samun shi ne a wurare al-mu'arraf wanda yake ya zo da alif wallam kenan shine al-mu'arraf ko guda tara a cikin alqur'ani mai girma al-maliku al-maliku wuri na farko wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf nan suratu yusuf kenan sarki ake nufi na kasar misra ko kuma mu ce shugaba wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi ko ba haka ba wuri na biyu shi ma a cikin suratu yusuf wuri na uku wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن duk wajen karatun alqur'ani sai an zo wa qala al maliku tuni bihi falamma ja'ahu sannan wa qala al maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi ajerin ayoyin alqur'ani kawai mun kawo su ba daidai ba ya je ya hado muna ko ba haka ba sannan wuri na hudu qalu nafqidu suwa al-maliki wa liman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im kaga nan ma sarkin misra ake nuhi suwa al-maliki kenan za a iya cewa abin awo kenan ko ba haka ba abin awo ko mudu ko ma'auni ko tiya ko abin da ya kama da haka na sarki to nan kuma kaga ba Allah ake nufi ba subhanahu wata'ala sai dai zaman to ana nufin ko sarki shugaba gaba ɗaya ko kuma annabi Yusuf in mun ce annabi Yusuf saboda shine ke kula da abin awo ko kuma ce sarki babba domin kowa yana karkashin sa kenan abinda an mallaka annabi Yusuf ta fuskar mulki abinda sarki ne ya mallaka ko ba haka ba sai wuri na biyar kenan ko a cikin suratu yusuf har yanzu Allah subhanahu wataala ce kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha ba tare da tanwini ba wa fawqa kulli dhi ilmin alim nan ya zo shi ma al malik ana nufin sarki na misra ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba ko ba haka ba sai dai suke cewa kidna li Yusuf ba Allah ya ma annabi Yusuf makirci ba a'a Allah ya nuna mai yadda zai yi ya yi wata dabara wadda zai iya samun karɓar dan uwansa don ba a cewa Allah yana makirci ko ba haka ba sai dai a ce a'a Allah yana makirci ga waɗanda suke yin makirci ga bayansa innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida as-sifatul mutlaqa bil qaidi kinan ko ba haka ba ba a itlaqin su sai da qaidi al mustahzi liman yastahzi'u bi ibadihi wato الكائد لمن يكيد لعباده كما هكذا تو والله تعالى أعلم duk da yake almakru shi an yi sabani mutlaqa bil qaidi ne kuma mutlaqa bil qaidi mai sun kace mutlaqun ne bil qaidi dan Allah ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'uruna wadan suka ce a'a ba mutlaq bil qaidi bane ana itlaqin wannan sifa ba tare da shi an kawo sakamako ba dan Allah ya ce wato walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allah bihim al arda أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذ بيتكلم فهم
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي أتكن العذب النمير يتتونا أنك أفأمنوا مكر الله شنسون أمن تيم ما كيرتن الله أما سوبا أكاو ناسوبا kenan sai zaman to ba wai sai an ce su sun yi sai Allah ya musu ba amma waɗansu malamai suka ce a'a ai an san su sun aikata sakamakon abin da zai zo musu ne an ka shafi ya wato an shafe nasu sai an ka kawo sakamakon abin da za a yi musu khilaf bainal ulama wal ilmu inda Allah ta'ala kamar yadda malam yake cewa a cikin tafsirin sa da sauran darussan sa to waɗannan dai guda biyar duka ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba sai wurare al-malik bil alif wal lam cikin guda tara din tunda mun kawo guda biyar waɗanda ba sa nuna Allah waɗanda suke nuna Allah subhanahu wataala na farko fata'ala Allahu al malik al haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kaga fata'ala Allahu al malik al haqq bil alif wal lam sai wari na biyu fata'ala Allahu al-maliku al-haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim a cikin suratul mu'minun kaga nan akwai tashabuh na al-alfaz a cikin taha da kuma suratul mu'minun nan fata'ala Allahu al-maliku al-haqq wa la ta'jal bil qur'ani ataha nan ko fata'ala Allahu al-maliku al-haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sannan kuma al-arsh suke cewa al-karim in kaga yazo da sifa a cikin buruj majid a sauran a cikin suratul mu'minun karim a sauran surori kuma azim haka sun kaci mai har da alqur'ani sai mun samu wuri na biyu sai wuri na uku kenan wanda zo a cikin suratul hashr huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min kaga nan yazo da alif wal lam sai kuma wuri na karshe a cikin suratu wato al-jumu'a yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi al-malikul quddus al-aziz al-hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum kenan sai da manto mai alif wal lam guda tara ne a cikin al-qur'ani guda biyar ba Allah suke nuna ba guda hudu suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala sai wuri na sunan almaliku wanda ya zo bai da alif wallam amma yana da nasba ko ba haka ba yana da nasba kenan kama a ce malikan to shi kuma ya zo wurare guda biyu a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara abin nan ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله suka ce a tayar musu da malikan sarki wanda ya mutuwa karkashin annabi kenan wannan ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba ko ba haka ba sannan wuri na biyu wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika kaga Allah ya tayar da taluta ya zamanto malikan nan ma taluta ake zance ba Allah subhanahu wataala ba kenan nan mai nasba dukkan su ba sa nuna Allah subhanahu wataala to sai malamai suke cewa almaliku to da almaliku akwai wata ka'ida ta ilmu sarf sai sun ka ce malik ismu alfa'il ne malik kuma siga ce ta mubalaga to kenan ko siga ta mubalaga ko as-sifal mushabbiha in ya zama to ghairu mutaaddi misali fa'il to ai tafi karfin ma bisa ga malik ina fata an fahimce ni yana an saba maka'ida an saba maka'ida ta isarfa yawa tunda in an ƙara harafi sun kace yazidu fil ma'ana to nan sai sun kace to wagga ka'ida ta zo aks ta juya to amma malama aqida suka ce in ku yi hattara tunda malik sunan Allah ne malik sunan Allah ne ba a cewa gwanga yahi wanga karhi tunda malik na an kalli Allah shi ke da mulki malik kuma shi da ya mallaki wani abu to kowa yana son a ce nashi sun kace malik ya fi karfi sun kace saboda malik mai mulki ai ya fi ƙarfin masu dukiya. Ko ba haka ba yana iya ƙwace dukiyarsu ko kuwa su yi sanadiyar tarwatsa ta. Shi yasa ba Haushe ya ce dan mai kuɗi kiyaye dan mai mulki in baka son kuɗin uban ka so ƙari. Ko ba haka ba. So so suka ce a'a to ai shi kuma Malik ai ya zo cikin alkur'ani ma Allah shi ke da mallakan mulki qulillahumma malikal mulki mulkin ma Allah ya mallake shi to kenan tanan kuma malika yafi karfin ma'ana sai dan suka ce a'a ta fuskar Allah subhanahu wataala za a kalli kawai sabanin ma'ana almaliku Allah shi ke da mulki malik Allah shi mallaki abubuwa ba sai an ce wannan yafi karfin wannan ba ina fata ana fahimta ta to sannan malaman da ke bayani game da waɗannan sunayen sun kace almaliku allazi la la malika fawqahu shine wanda mai mulkin da babu wani saman sa mu nan kaga duk mai mulki zaka iske akwai mai unguwa mai gari shi na saman shi mai gari shi kuma hakimi na saman shi shi kuma hakimi sarki na saman shi ko kahin ma sarki akwai wakilan sarki sannan a zo ga sarki sannan a zo ga su prefe in tsarin mu nan ko ko chairman sannan a zo ga gwamna gwamna ko ko mu ce prefe ko governor sannan a ta zuwa ga ministrori a zo zuwa ga dibitoci a zo zuwa ga abin nan shugaban ministoci kenan prime minister a zo kuma ga shugaban majalisa ko ba haka ba har a zo zuwa ga shugaban kasa wani wuri kuma prime minister ya fi shugaban kasa karfi kamar yanzu irin chancelier irin su kasar germany alman zaka iske shugaban kasa aikin shi bai wuce kawai sanya jakadu ba amma mai gudanar da gwamnati shine prime minister ko kuma inda tsarin minista prime minister ya fi sarki karfi misali kamar inda sarki yake shugaba irin kasar belgium belgic kenan da irin su kasar mai take da suna kasar ingila inda akwai sarki akwai kuma prime minister shine ke gudanar da gwamnati ya fi karfin shugaban kasa ina fata ana fahimta kamar kasar isra'ila prime minister ya fi karfin shugaban kasa ya fi shi matsayi da mulki mulki mai ruwa biyu da ake cewa ko kwa kara allahu alam tsare-tsaren nasu almuhimmu dai to shi allah bai da shugaba saman shi domin shugaban kasa na wata kasa wani ya fi shi karfi yanzu kaga shugaban kasar da ake ganin ya fi karfi a duniya ana iya cewa shugaban kasar america ko ko yanzu tunda yakin nan ya barke mu ce shugaban kasar rasha domin ya nuna karfinsa yanzu a duniya ba wanda ya sai tunkare shi to misali to shi Allah bai da wani shugaban kasa wanda a saman sa shugabannin nan kasashen Afirka suna tsoron galibin su da na kasashen Laraba shugabannin nan kasashen Turawa ko ba haka ba su ko shugabannin kasashen Turai suna tsoron na kasar America ka ba ka fahimce tun da NATO tana karkashin America to amma yanzu inda rigimar take shin da shugaban duk da yake akwai shugaban kasar Korea ta Arewa shi baya tsoron shugaban kasar America ko ba haka ba to yanzu inda rigimar take shin wai da shugaban kasar China da shugaban kasar Amerika da shugaban kasar Rasha wanne ne fi wani karfi nan ne alamar tambaya sai mutane su baka su amsa amma Allah shine mai mulkin da ba wani mai mulki sama nashi shi yasa duk shugaban kasar da Allah ya ce a kawo shi wallahi sai an kawo shi kuma babu zancen wani tsaro ko makaman nukiliya ko wani abu ya tafi shugabannin da kasashen Amerika nawa a cikin kasa na Rasha nawa a cikin kasa kowa in Allah ya ce a kawo shi zai so babu garda am kenan yawa babu garda am suna cewa akwai garda kor la mulka fawqahu babu mai la malika fawqahu babu mai mulki saman saman ubangiji subhanahu wataala wala shay'a illa dunahu ba kowane abu duk abin da akwai karkashin mulkin ubangiji yake fa huwa maliku Allah shine mai cikakken mulki wal maliku shine mallaki komai da komai walillahi ma fis samawati ma fil ard ko ba haka ba kuma duk abin da ba su bane mallaka Allah subhanahu wataala ne sannan kuma almulku tamul kamil shi adda mulki cikakke attamu cikakke alkamil cikakke ko ba haka ba wa mulkul makhluqina naqisun mulkin halittu naqisun tawayina shugaban kasa kaza kenan banda sauran kasashen duniya wa za'ilun kuma wanda yake mai gushewa ne zaka iska ce tsohon shugaban kasa president an exercice ko ba haka ba shugaban kasa wanda yake na ga aiki to kaga akwai shugaban kasar da yanzu shi ba shine ke ci ba ba shine ke magana ba ina fata an fahimce ni akwai wata shubha wanda ya kamata mu dan yi ishara zuwa gare ta sai mu wuce kamar cikin suratul fatiha inda Allah yake cewa maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin tunda asim da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta maliki yawmiddin mai mallakar ranar sakamako to sauran ranakun wa yake mallakar su sannan kuma da yace maliki yawmiddin a sauran qira'atkin to wane ne mai mulki Allah mai mulki ranar sakamako to ranar da ba ta sakamako wane ne mai mulki sai malamai su ce to wannan az-zarf la mafhuma lahu wannan zarfi bai da mafhum a wajen malaman usulul fiqh ba ana nufin sauran ranakun ba ba Allah ne yake da mulki ba ba Allah ne mai mallaka ba amma hakikatan mulkin ya bayyana hakikatan mallakar ta bayyana wadda Allah bai ba waɗansu aro ba har su yi girman kai su su adda mulki ranar tashin alkiyama amma anan duniya mutum sai ce ni adda kayana ni ke da dukiyata wai isa isa ne abinda in yi abinda ban tashi ba ko ba haka nan bane ko ko mutum ce ni adda kasata ni ke da mulki na to ya an ka zo kiyama sai Allah ce limanil mulkul yawm sai kowa shi shuru a ce Allah ya ba kansa amsa lillahi alwahid alqahar Allah zai ba kansa amsa ya ce mulki nashi na kenan kaga wannan lokaci ka san dai kissa da ita Imam Qarrawi ko ba sai mun kawo ta anan ba
ba san wasa eh haka to agarwa kalla sai kuma abin da shi suna Allah na at-tawwab tasilan wa tatbiqan to suna na at-tawwab suke cewa wato ya samo asali daga taba ya tubu shine raja'a taba ya tubu sai a ce tauban kuma a ce taubatan kuma a ce matabatan kuma a ce tabatan duk ana faɗa wato tabatan kidan shine komawa mataban fa innahu yatubu ila Allah mataba ko ba haka ba shine komawa sannan da larabci zaka iske akwai aba ya ubu shi ma raja'a ya komo sannan akwai saba ya subu raja'a ya dawo ko ba haka ba to wannan suna na at-tawwab wanda yake nuna tuba yana ta'addi wani lokaci sai a ce taba alaihi Allah ya karbi tubansa an gane ko fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi to idan bawa ne zai tuba sai a ce taba ila Allah ko ba haka ba fa innahu yatubu ila Allah mataba an gane ko to don haka sai an bambanta tsakankanin su taballahu alaihi da kuma taba ilallahi subhanahu wata'ala domin yadda ta'addin fi'lin yake ko taba min al-ma'siya ya tuba daga sabon da yake to nan kuma sai shi ta'addi da min to kaga duka irin waɗanga abubuwa na da kyau ɗalibin ɗaliban ilimi su bambanta su ko ba haka ba to amma idan muka dawo game da abin da ya shafi alqur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam in mun dibi at-tawwab ai fa'alun ni to nan tawwab yana iya ɗaukar Allah subhanahu wa ta'ala sannan tawwab yana iya ɗaukar bayi inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin sigha ta mubalaga amma yana nufin bayi ba Allah ba amma in muka zo shi at-tawwabu an gane ko wanda yake mu'arraf in an ce mu'arraf wanda yake na da alif wal lam a cikin alqur'ani mai girma at-tawwabu guda wato shida ne na farko fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim duk da yake ibn kathir shi ya karanta fatalaqa adama min rabbihi kalimatun shi ya juya shi to kaga an ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun annabi adamu ya karbi kalmomi daga wajen ubangijinsa an kalli lokacin da zai karbe su amma an ka ce fatalaqa adama min rabbihi kalimatun kalmomi kamar sun karbi annabi adamu ma'ana suna zuwa kina an kalli shi kamar yana gajiran suna su zo wajen shi an kalli lokacin da su suna tafiya da an kalli shi ko lokacin da zai karba kakkace kuskure na shi yasa imamu shatibi ya ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makiyyi aksun tahawwala to kaga wa adama kalima ta adam farfa kai mata raf'a nasiban kalimatihi kai ma kalmomin shi nasba shine kalimatin ko nan da yace kalimati ba shi na nufin kalmomin annabi adam ba a wanga kalimatu da an ka danganta zuwa ga annabi adam a cikin suratul baqara ko baka ba kenan sai ka ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin yace to bi kasrin amma sai kai musu kasra domin jam'u mu'annathu salim ba a mishi kasra da fatha ba a cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatan don babu shi saboda ka san malami ne na balaga malami ne na hau malami ne ya san qira'at kuma sai yayi maka yadda ba za ka samu kuskure ba shi yasa ce bi kasrin dan kaka sa tsammanin kalimatan akwai shi babu shi ko ba haka ba ibnu malik a cikin alfiya ke cewa wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a duk abinda da alifun da ta'un sun kazan sanadiyar yi masa jam'i tunda muslima sai a ce muslimatin kaga ƙara alif da ta'un maftuha shi a sanadiyar ya koma jam'i ya ce to wa ma bita wa alifin karjumi a yuksaru ana mishi kasra yuksaru fil jarri ana mishi kasra da jarra wa fil nasbi kuma a yi mishi kasra a halin da yake cikin halin nasba ma'an ya ce gaba ɗaya ra'aitul muslimati marartu bil muslimati kaga ba a cewa ra'aitul muslimata ya ce walil makiyya aksun tahawwala in ji imamu shatibi shi ko makki aksi ya juya kenan sai ya ce fatalaqa adama min rabbihi kalimatun sai kalimatun sun ka koma fa'il adama ya koma shine maf'ulun bihi ko ba haka ba to shi ne na farko fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim kaga wannan suna na at-tawwab yazo mai alif wallam wuri na farko wuri na biyu kuma fadar Allah subhanahu wataala inda annabi Musa yake kiran mutanensa wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim ko ba haka ba sai wuri na uku ko ba haka ba ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كوبا هكبا سيورينا هدو أتكن سورة شيكو أبنا مائدة إلا الذين إلا الذين tabu illa alladhina abunna a cikin suratul baqara illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim ko ba haka nan bane yawa sai wuri na biyar a cikin suratul abinna suratul tauba alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim wuri na shidda kuma sai a cikin suratu wato at-tauba wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم to sai suna na at-tawwab wanda wanda ya zo mai wanda bai da alif wallam amma shi kuma nasu ba gare shi maftuh kenan to shi kuma wannan ya zo wurare ne guda uku a cikin alqur'ani mai girma na farko wallazani ya'tiyani ha minkum ko ba haka ba duk da yake ibnu kathir yana da shadda a wannan wuri kuma da maddul mushba wallazani shi yasa ibnu malik ya ce wa nunu in tushdad fala malama kaga qira'at ne kawo cikin ilmin nahwu kuma to wallazani ya'tiyani ha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma inna allaha kana tawwaban rahima ko ba haka ba wuri na biyu kuma وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سنن ورنا أكو shine a cikin suratul an-nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai kuma sunan at-tawwab wanda yazo bai da alif wal lam amma kuma marfu'i na ina fatan an fahimce ni walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk ko ba haka ba ويدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم أتكن سورة النور كو يوا تواب حكيم سيورينا كرشيكما وندذو أتكن سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم كنا سيدا من تدكن سونا التواب إن ذو القرآن ينالون الله subhanahu wa ta'ala biyar guda shidda waɗanda suke mai alif wallam guda uku na kira mai nasba sai su zamanto guda tara guda biyu kuma wanda yake bai da alif wallam mai raf'a dukkan suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine yake nuna Allah yana karɓar tuban tuban bayi kuma na buƙatar bayinsa su tuba sai dai abu na ƙarshe wanda zamu kawo inda Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabu to na ana cewa innahu tawwabu Allah shine mai karɓar tuba ko innahu tawwabun to amma sai anka kawo mafhumul hasr guda biyu anka ce innahu huwa kaga nan tana nuna shi kadai ne yake karɓar tuba kuma sai anka kawo ta'riful juz'aini in ka ji malaman balaga sun ce ta'riful juz'aini ko malaman usulul fiqh suna nuhin da mubtada da khabar sun zo da alif wallahi matsayin ma'rifa dai a takaici to kaga yana nuna kebantuwa to me an ce inna tawwabu shi kadai ne mai karɓar tuba saboda a ce innahu tawwabun ba to kuma sai an ce innahu huwa tawwabu kenan hasr guda biyu yana nuna babu mai karɓar tuban bayi in ba wa ba in ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa ba wanda zai gafarta maka in ba Allah ba sai ciwa ciwa ta shigo cikin kristanci sukukul ghufran ka kawo wani kuɗi in ka saba ma Allah sai a karɓi tubanka yadda wadansu musulmi malamai suka ɗauki wannan hanya in kai wani laifi sai ka kawo kuɗi sai su karɓi tubanka shikenan an riga an gafarta maka ba wanda ya sai gafarta ma wani in ba Allah ba ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai kafara mai karba tuba in ba Allah subhanahu wata'ala ba to wannan shine abin da zamu iya cewa dai a game da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wata'ala yan uwa sai ai muna hakuri lokaci yayi sai za mu je dan hutu kaɗan insha Allah ta'ala sai mu dawo mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh